أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da shidda da wata na jumadal ula bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da ishirin da wata na sha ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'uwar dawa wanda al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta wasu fi sanin littafin da الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي wannan masallacin mai tarin albarka da alkhairi na alfurqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 32 a cikin jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna fata Allah subhanahu wataala ya tsarkake mana zukatanmu da kuma sanya ikhlasi a cikin aikin da muke gabatarwa da kuma karba mana tausaya ya sanya aljanna ce makomar mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ta hakaito muna bayani akan cewa mutane fa an samu wanda sun rudu da wannan duniyar mai rudarwa ta rudar da su kuma shirin na tai musu kida a kunne har suka saki rayi suke furta ababen da suna walwala tauhidi suna kai mutum wuta bai sani ba kuma yana ƙaryata Allah subhanahu wataala to a satin da ya gabata mun karanto fadar ma nake cewa walau ta'ammala al'abdu ko haqqa ta'ammul lakana kullama yubsiruhu wama la yubsiruhu dalilan lahu ala at-tauhid wan nubuwah wal ma'aj wa anna al-qur'ana kalamahu وقد ذكرنا وجه الاستدلال بالذكر بذكر بذلك في كتاب ايمان القران مالك cewa walau ta'ammal al'abd da za a ce bawan Allah bawa zai yi tunani idan ka ce at-ta'ammul shine al-umq fi at-tafkir mutun ya zurfafa wajen tunani da kai kwakwalwarka nesa kana tunani mun fahimta to malike cewa haqqat ta'ammul abinda ake ce mazurfa tunani lakana kullama yubsiruhu wa ma wa ma la yubsiruhu dalilan ala tauhidi da ya zamanto cewa duk abinda yake yake gani da kuma abinda baya gani dalili ne hujja ce akan abin da ya shafi kadaici Allah subhanahu wataala ya isa ya zamanto abinda kawai mutum zai rika ba ma sai an saka da Qur'ani ba ba sai an turo annabawa ba wannan kadai da mutum zai zurfafa tunani a cikin sa to da ya isa kadai ta Allah subhanahu wataala sannan kuma da ya wadatar masa da ya gaskata annabawan Allah cewa ɗan aike ne daga wajen Allah subhanahu wataala wal ma'ad da kuma makoma cewa Allah ya tata da makoma wa mutane wannan makomar kuma ta kashe kashi biyu ba ta da ta uku mutanen kirki Allah ya kaddara cewa inda za a sabge su a gobe kiyama shi tace aljanna Allah ya sanya mu a ciki mutanen banza kuma Allah ya kare mu da su ubangiji yayi bayani iya inda za a saukar da su shine wutar jahannama Allah ya sauke kaga da mutum yana tunani abinda yake gani da abinda baka gani zamanto dalili na ka yarda to da mutun ya da mutun ya kadaita Allah subhanahu wataala bai bukatar ai masa wa'azi idan ka dauki karan kanka zuciyarka kalbi da zuciyarka take aiki baka ganin ta haka ne tana cikin abinda mutum ba ba a gari ba duk a'a kai baka ganin ta a wani wanda Allah ya boye baka shi ina fatar mu fahimta daga ciki akwai nema ta ta hankali ko hankali abu ne wanda Allah ya boye wa dan annabi Adam shi shi kadai wannan bai isa ka sanya da tsoron Allah ba akwai wanda fa kola in karfi ne wallahi ya fi ka karhi tunani da hangen nesa duk ya fi ka shi amma kuma sai Allah ya kaddara masa hauka ba sai ba yayi da kudin sa sai gashi an waye gari cikin bola yana tsintsinci kuma iya jin dadin sa a rayuwa nan wannan ne wannan wurin iya jin dadin sa kawai yaje yana jin dadi yana holewa sai wannan wurin duk inda zaka kai sai ba nan bane aikin manzali amma kai sai Allah ya tsawar da kai sai Allah ya barka da hankalinka wannan shi kansa darasi ne da ya kamata a ce dan annabi Adam ya ya rika ina fatar mun fahimta Allah ya datar da mu wa anna alqur'ana kalama kuma yarda cewa alqur'ana kalamuhu shi alqur'ani kalamuhu zance ne da Allah subhanahu wataala sai zamanto alqur'an ismu inna kalamu kuma sai zamanto khabaru inna to zance ne da Allah subhanahu wataala ba kuma da suke tunani ma cewa alqur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu wataala shi yasa malami ha'iya da yazo ibnu abi dawud da yazo sai yake raddiwa wannan mutanen akan kada mutun ya furta cewa alqur'ani abun halitta ne kamar da jahamiya suka furta suka fada kuskure ne alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wataala wanda Allah ya saukarwa manzansa ta hanyar mala'ika jibril kuma ake bautawa Allah subhanahu wataala ta hanyar karanta sa sannan kuma ya gagari kowanne dan annabi adam a duniya sai da Allah ya nemi Quraishawa da su kawo kwatankwacin Alƙur'ani aya ɗaya sukkasa sura sukkasa kwatankwacin Qur'ani sukkasa sai Allah ce qul in ijtama'at al-insu wal jin ala ayya'tunaka bimithli ala ayya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira wannan al-isra'i kenan ko Allah ce kulka ce da su da za a ce aljannun duk duniya baki daya da mutanen duk duniya baki daya su taru su hada karfi da karfe akan su kawo kwatankwacin alqur'ani mai girma abinda yake kawa da alqur'ani mai girma Allah ce la ya'tuna bihi wallahi ba za su iya kawo kwatankwacin sa ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da sashen yana taimakawa sashi koda aljannu da mutane an ta wasar ta kira duk masu larabci na duniya da yake da suna udaba da malaman balaga fusaha malaman duka a tattara kowa da kowa nuhata duka ba za su iya ba sau da shi alquran almu'jaz bi lafzihi ne mutun yayi yayi kadani to mutun yana cewa qur'ani zance ne na Allah subhanahu wataala sai malaci wa qad zakarna wajhal istidlal hakika mun ambaci fuskar dalili mun ambato dalili bidalika game da wannan abin da muka faɗa fi kitabi aymanul qur'an a cikin littafin shi ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yake da at-tibyan fi aqsamil qur'an at-tibyan fi aqsamil qur'an wanda shi kansa shi ibn al-qayyim ya rubuta sa wanda littafi da duk wata rantsuwa cikin al-qur'ani sai da malam ya tattaro ta yayi bayanin ta yayi dalilin sabkata da kuma abun da take karantarwa sun littafin at-tibyan fi aqsamil qur'an Allah ya saka wa malam da alkhairi inda qaulihi gun fadar Allah da yake cewa fala uqsimu bima tubsirun ba sai na rantse da abin da kuke kuke gani ba abin da kuke gani Allah ce ba sai na rantsuwa da shi ba ba buƙatar sai na rantse wa ma la tubsirun haka ma ba sai na rantsuwa da abin da ba kwa gani ba ababen da mutum dan annabi Adam baya ganin sa kuma hankalinsa ba zai iya ganin wannan abin ba haka ne ba za ya iya gishe sa ai akwai ababen da dole sai an sanya sai ka sa fitilar gani zaka zaka zaka nu za su nuna maka wannan abun amma a idanu dai ba za su gano ba kuma akwai abu duk abun da ka sa ba zaka ga wannan halittar ba na daga cikin abun da ba a gani akwai mala'iku ba a ganin mala'iku annabawan Allah Allah ya turo musu a sifar dai mala'ika ba a gani ba a yi shi kansa shugaban halitta daga mala'ika akan hayarsa tsorata yayi ya dawo gida a guje gun matarsa Khadija radiyallahu anha wa ardaha yace ta lullube sa amma a hayar mala'ika baya yi wakansa sannan kuma aljannu su ma daga cikin abin da mutum ba su ya baya ganin su a hayar su da Allah ya halice su yana da wuya ba za ga su ba amma a wata hay'a ta surkide su zama wata halitta yana yiwa sunna ta tabbatar da wannan ina fatar mun fahimta daga ciki akwai rashin lafiya da yake tafiya cikin iska akwai su ko babu wace ganin sa ba mai ganin wannan abun amma kuma ai akwai sa hatta iskan da kake shaka kana ganin sa ba ka ganin sa saka akwai kuma akwai abun da kai da su cewa akwai su amma ba ka ganin su ina fatar mun fahimta in ka tsaya hankalinka zai lasafa maka ababe masu bila adadin wanda kana kai da su amma baka baka gare su da idanunka to dan ai ba sai an rance maka ba yanzu ba sai an rance mutum akwai hankali ba ko ba sai an rance ba ka san da akwai sa salati innahu la qawlu rasulin karim lalle wannan zance ne wanda aka aika ta hanyar rasul wanda ke dan aike karim mai karanci mutum mai daraja shine malaika jibril kamar da Allah ya fada nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal min al-munzari wanda suka da alqur'ani shine malaika shi shi yazo da qur'ani kuma alqur'ani ai kamar da muka riga muka sani cewa Allah ya masa sabka guda biyu akwai sabkar da aka yi masa ta farin jumlatan wahida shine daga baitul daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wannan jumlatan wahida suka da qur'ani wannan ya faru ne a daren lailatul qadr a cikin watan ramadan shi yasa Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna munzalin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina a qadar kuke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr wannan sabka ta farin kenan amma sabka ta biyu Allah ya sakaro manzon Allah da shine munajjama ai mufarraqan rabi aya bayan aya in bukatar ta kama ta sakaro annabi Allah na turo mala'ika ya zo manzon Allah da shi ina fatar mu fahimta Allah ya dace da mu shi ne malai ke cewa wa qad zakarna wa zakarna farfa min zalika inda qawli kuma ambaci wani bangare na daga cikin wannan misalin na hankali da zai baka ka fahimci cewa lura cikin al'amarin Allah na daga cikin abun da ke ƙara samu cinye ƙara jiko da bautar Allah subhanahu wataala ya ma ƙara kaɗe ta Allah maɗauki sarki ba ce inda ƙaunihi gun faɗar Allah da ke cewa wa fi an fusikun afala tubsirun Allah ce wa fi an fusikun afala tubsirun a cikin karan kawunan ku akwai aya game da karan kawunan ku farko kaki wannan ayar miye farkon ayar bayan ta kadan ku bani bayan ta kadan wa fi samai ko ƙasa take ina arabo min subhanallah bala da rashida ta maka ba naje abin da ce ko sautu zariyat eh wa fil ardi ayat lil muqinin wa fi wa fi anfusikum afala tubsirun a cikin sha'anin ƙasa Allah ya ce akwai aya ga masu yaqini ga masu imani in gadi bi sha'anin ƙasar nan gadi bai da Allah ya tsara ta yanzu ka dibi kawai ka aje kawai hankalinka ka ka dibi duk wani abu ka kalli kawai harkar karci geographic wannan yadda aka yadda bature ya tsara ya raba wannan kasasayin aka nan Niger ce can Najeriya nan Mali can kaza da kaza karibi kawai in ka tsaya ka lura da yadda kuma ya sawwara ta irin yadda Allah ya zuba kasar nan sai Allah ya sanya kashi uku kashi uku bisa bisa biyar kashi uku bisa biyar na duniya gaba ɗaya ruwa ne kashi uku gaba daya na duniyar gaba daya kashi uku bisa biyar duka ruwa ne to in ka kalli wannan abun Allah ya ce akwai aya akwai aya kuma kasan nan a cikin kasa sai a zano a dibo ruwa cikin wannan kasar kuma sai a dauko petrol a fiddo gazol a fiddo wacece a hiddo zinariya a hiddo makamashi a fiddo karfe hatta sharwan gawai ana fiddo a ciki kuma cikin ƙasar na akwai ƙasar da ba mutum mana da buƙatar ya ci ba haka bane akwai wata ƙasa da kawai mata suke cinta wannan ba aya bace dan Allah eh wannan wallahi aya ce kaga mace za ta bada kuɗin ta azo mata laka ƙasa ce to wannan aya ce kuma yanzu ai duk abin da ake kuri na arzikin duk duniya abin da ake takama da shi miye ai abin da ake tonowa ne a a ƙasa haka ne kai kana tunanin inda inda Faransa ce da America ke raba arzikin na ta ce ko ci kasa ga nata kana gani mu ai wallahi sai dai a bar mu da da ledodi eh amma sai Allah ya tsara sai dai su zo mu su zo wajen mu su kwasa suna ta kwasan kuma abun har yanzu zai kasa karewa saboda abun ba na mutum bane na Allah subhanahu wataala ne sai ce wa fil wa fi anfusikum game da karan kawunan ku ku kanku Allah ya ci aya afala aka aka shafi ayar ba ka ta ba ai sai ka kaddara mata wa fi anfusikum ayatun game da sha'anin kan kuma Allah ya ce akwai abun lura akwai aya Allah ya ce afala tubsiru wa ba ku hango wannan abun karatun da Allah yake so ku gano Allah ya ce ba za ku lura da karan kawunan kalbi iri yadda Allah subhanahu wataala ya tsara ka gefe kikkiawa da kai son kowa kiwar in wanda bata samu ba ba ka bane Allah ya maka kunne guda biyu aka maka idanu guda guda biyu aka maka labba dan Allah ya ga dama fa sai Allah ya barka hakoranka babu laiba dala mutun zai kyau aka dan ai mutun yazo mata sai ta ta ruga da gudu amma sai Allah ya rihe hakoran Allah ya sanya maka jiyoji kowace jijiya da abin take bayarwa a idan ka kadai akwai jiyoji na musamman da Allah ya wafara akwai jinjiyar da ba ta aiki saddare take sun koma dare take aiki jijiyar da kawai tana abin da ke wanda ke haska mutum ya dinga gani da dare akwai da kuma za ta abin dogon far ne ka san ko a cikin idanu akwai akwai gajeren far kuma akwai dogon haske duka Allah ya yi faro ya fara maka su kun ba a taba wayewar gari ba a ce an kulke da ka ya mutu kana bukatar aje wajen electricity ya gyara maka baka da bukatar wannan kuma sai Allah ya sanya maka akwai jiya da ta kawai aikin ta sauya launi kawai ka gano wannan John ne wannan Rose ne wannan Blue ne wannan kaza kawai aikin ta kenan kuma baka baiwa Allah ko dala kuma in Allah ya ga dama ya tsira ka dudduda ba mai miro ka ita in Allah ya ga dama ya ce ta daina aiki dama ai inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya ce kawai ta tsaya ta daina aiki shikenan ta tsaya ba wani likita a duniya da ya iya mera maka ita babu ba shi kaga akwai aya ka dibe da inganci abinci yake narkewa cikin jikinka ba haka bane ka ci duk wani abu da ake ci wani ma abin da yake ci da ya huce ya huce abin nan ya huce ka'ida eh mutum ya hada kalar abinci daban-daban wanda ba sa haduwa ba baki hada yake yi akwai abincin da ba sa haduwa amma baki mutum hada yake kuma ka tashi layiya lau wannan ba aya bace kuma sai da Allah subhanahu wataala ya sanya wa dan annabi Adam huduwa guda tara a cikinsa huduwa guda tara ai ba duk karatu ake fitarwa mallan da shi ko ba duk karatu ake fitarwa wani ba shi ne sai mutum ya je bincike amma don mutum na da hudu guda tara Allah ya dace da mu maliki cewa annal insana dalilul nafsihi ala wujudi khaliqihi shi karan kansa mutum dalili ne hujja ce dake tabbatar wa kansa cewa samuwarsa akwai wanda yayi sa tunda ba kai ka samar da kanka ba ko kun ba babanka ba ya ya samar da kai ba mamarka ba ta samar ta samar da kai samuwar kanka a duniya shi karan kansa wani dalili ne wata aya ce mai cewa akwai wanda ya halice ka ba haka bane malike cewa wa tauhidihi ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi wa silqihi rusulihi wa ithbat sifati kamalihi daga wannan daga cikin ayar cikin mutun karan kansa akwai abin da ke nuna masa cewa ya zan dole kada ta Allah subhanahu wataala kada yi mutune fa zai ta abin da ya ga dama ciyan kai kade Allah zai zabgo masa aka jibga masa ciyan kai sai ga yana cewa wayyo Allah na wayyo Allah na kaga Allah nashi ne kawai eh kaga yanzu ya da cewa ashe Allah shi ake kadaitawa ba haka bane kuma ka lura cewa al'amarin Allah fa Allah gagare misali ne yanzu ka dauki bangaren likitanci sai Allah ya jarrabi mutun da rashin lafiya sai ya je gul likita likita ya basa magani ya warke da ikon Allah subhanahu wataala amma wannan rashin lafiya kuma sai ya zama to silar mutuwar likitan baya aiwa kansa kansa ko kun banta mutum ne yake fama da diabetes ko tension sai yazo ya bada magani cikin ikon Allah maganin ya tasiri mara lafiyar ya warke sai Allah ya dallabi likitan da wannan rashin lafiyar da ya bada magani aka warke amma kuma ba zai iya warkar da kansa sai silar mutuwa sa duniya kaga wannan na tabbatar da kudura ta Allah subhanahu wataala da kuma gaskiyar manzanninsa da kuma cewa sifa ta kamala gaba ɗaya ta tabbata da Allah subhanahu wataala sifatul kamal gabaɗai ta Allah ce Allah babu wata sifa ta naqas tare da shi sai dai in kai zaka danganta masa daga cikin sifatun naqas da zaka dangana wa Allah shine ka dangana wa Allah da subhanahu ta'ala amma tasifun Allah baya buƙatar da ai miyan amfanin da a duniya jama'a shine ya baka gudumuwa a rayuwa to shi Allah baya bukatar gudunmuwan ya isa kansa duk duniya ba wanda ya isa kansa a babu shi duk duniya wallahi kuma duk duniya ba kasar ta isa kanta a rayi babu ta ba ka bane ba mutum ba gwamnatin gwamnatin kasar ma ba ta isa kanta ba balanta na ita karan kanta kasar ku je ku tambaya lokacin da Usman dan Fojiyo tagamadahu Allah bi rahmatihi ya jihadi a a wannan kasar ta wannan kasar Hausa irin abinda duk da ba Hausa kada ya tsaya ba ya kaje burane da dama lokacin da yake yake yakar sarakuna duk da shine sirar to abin nan azu sarakai na gargajiya a kaida ta Usman dan Fodio a lokacin ba a wa'azi haka a ce qala Allahu qala ba ayi gari takarda za a tura mu ko ku bi musuluncin ko a zo a yaƙe ku futuhat ya tayi haka yake zuwa gari gari idan aka zo aka gwamza yaƙi kuma Allah yana taimako sai ya samu nasara in ya samu nasara cikin tawagarsa sai ya ce to kai wane kai ne sarkin garin kai ne limami kai ne alƙali mun yi gaba ko kuma da kai ne sarkin gari kuma kai ne liman kuma kai ne alƙali idan ai malamai ake aza cikin wannan harakar in yaje ga haka yayi ta raba tutocin sa a cikin wannan Afirka musamman ma irin Nigeria da can yafi yawaita zama a ƙarshe a cikin sarakunan mu na nan Niger akwai suka bashi tun ai shi dan fodo yayi dola dola Uthmaniya ta dan fodiyo ta kasance ne gabanin zawar mulkin mallaka kafin turawar mulkin mallaka aka gabatar da ita to akwai sarki na wajejen maradi da ana jin tsoron su duk wani sarki a Niger ya san da shi cikin ikon Allah dan fori ya zo yayi ya suka gobza ya ci nasara a kansa aka kafa tutar musulci kuma aka wuce wannan abun yana da da alaka da kasancewar su dan fodiyo yayi karatu amma musamman harkar kiyada ya jagoranci ya fi maida wa al'amarin al'amarin ƙarfi to an yaki masu kiran cewa Allah na da danda ba so ne kirista suka ce Allah na da danda har suka ma rabu cewa inna allaha thalithu thalatha suka ce ai Allah ma guda uku ne wasu kuma ba kuma kuma wallahi lazim ko wannan aqidar Allah ta yi hada cikin kasashen kasan nan wannan aqidar ta kristanci sakacin mu musulmi ya jayo ana ta yi hada ta yanzu ba akwai garin da gaba ɗaya aka zo aka gina musu masallaci irin laraba su ba su gina masallaci suka gina masallaci a ƙarshe kirta sau da suka gina coci a wannan garin suka ɗauki fiz a shirke su sai ga masallacin da aka gina don sallah ya koma shi kai ke shiga suna kashi dala wannan sakacin waye musulmi Allah shi yafi muna malike cewa فقد بان عنا المضيع مغرور على تقديرين تقدير تصديقه ويقينه وتقدير تكذيبه وشكه الاشم wannan malace faqad bana ai faqad zahara hakikan ya bayyana annal mudayya wanda yake bai tozartarwa maghrurun wanda yake ya rudu ne ala taqdirin akan kaddarawa guda biyu akan wasu kaddarori guda biyu تقدير تصديقه نفارن قدرا gaskata sa wa yaqin da yaqinin sa cewa ana bara ne ana karuwa ko kuma da ana bara kuma in karuwanci ya samu sai a dan aje barin a koma karuwanci a tsari kuma sai a dawo a ci gaba da bara ma'anar mutun yana tare da abu guda biyu a zuciyarsa gashi ya yarda Allah subhanahu wataala kuma ya da yaqini sannan kuma wani bangaren yana ƙaryata Allah kuma yana kwakwaro cikin sha'anin Allah subhanahu wataala kuma duk wanda ke tunanin yayi abin da zai yi a duniya ya duk abin da zashi na holewa in yaje kiyama Allah ba zai sa shi huta ba ai ka san yana kwankwanto ne game da sha'anin Allah subhanahu wataala ba ka bane kuma yana ƙaryata Qur'ani ne ma karan kansa yana ƙaryata Qur'ani dan Qur'ani ya tabbatar za a za a shigar da mutane mutane wuta ba shi ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id wani ayar masukhiya ce ai ba shafe ta ba kaga idan mutum har zai yi abin da yake so na saban Allah ya sheke ayarsa yana ganin rahmar Allah mai fadi ce Allah dan ya bar su bi masa azaba ba komi to wannan yana ƙaryata zahirin alqur'ani kuma yana shakku da shanin Allah subhanahu wataala to sai wai ta fa idza qulta idan kace كيف يجمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويختلف الأمل تيا يا زهأتي أبو غدابي سهدوري غدا قسكة الله سبحانه قسكة قسكية وانك الجازم mai karfin gaske wanda babu shakka a cikin su game da cewa mutun ya yarda akwai akwai sakamako akwai sakanya akwai aljanna akwai wuta mutum ya yarda a cewa ya budurta baya kwankwanto ko bisala zarra cewa fa in ya mutu a gobe alkiyama gida guda biyu ne ko aljanna ko huta kuma ba shakka dole tilas bisa mutum ya so ko bai so ba sai ya tashi gaban Allah subhanahu wataala a zuciyar shi cike da wannan yaqini amma kuma abinda yake aiwatarwa ya saba ma abinda yake a cikin zuciyarsa to ya za a haka ya haɗu cikin zuciyar mutu wasu kwakwa bai ba na'am mun gane ma'anar zuciyar mutum na cike da yakinin cewa ya yarda ya tabbatar cewa fa zai mutu kuma in ya mutu za a tashi kiyama kuma in ya tashi aka tashi kiyama Allah zai masa hisabi kuma Allah zai sa shi ko aljanna ko wuta ya san aljanna gida ne na ni'ima ya san wuta gida ne na azaba amma duk da haka kuma abin da yake aiwatarwa a practically ya saba ma abin da ke cikin zuciyarsa zina bai bari ba ɗan mata sun kai 36 da ke gare shi cin amana ana dan dan tabawa sata sata ya dan samu ana dan yi yaudara da babake da kudin al'umma duk ana yi amma fa ya yarda cewa fa akwai wuta kuma ya da akwai aljanna amma kuma abin da yake aiwatarwa a zahiri yana ƙaryatar da wannan ya saba wannan sai malaki yake so ya sharhi akan wannan gabar yace wa hal fi tibai albashariya an ya'lam al'abd annahu matlubun gadan ila bayni yadi ila bayni yadi ba'd almuluk yu'aqibahu ashadd al'uquba shin a cikin dabi'a na cin dan annabi adam shin ya san cewa shi a gobe fa abun nema ne za a neme sa gaban ɗaya daga cikin gaban wanda baina ya dai ba'adul muluk gaban ɗaya daga cikin sarakuna liyu'aqibahu danya liyu'aqibahu danya ya masa uquba ashaddal uqub ashaddal uquba mafi tsananciyar azaba mutum a ɗabi'a ta rayuwa dan annabi adam ya san da cewa za a tambaye sa zai iya fuskantar tsayuwa gaban ɗaya daga cikin masu mulki don ya yi masa ukuba idan ya saba ma abin da shi yake so ba gaba ne idan ya saba ma abin da shi sarkin yake bukata dan Allah zai zai faranta masa ne ko zai bakanta masa na'am a ce sarki ne irin abin da ake ce ma sarki a lokacin da ake sarauta ko kuma ta dan yanzu sarauta an rage mata tura sun shiga cikin al'amura sun amma ku je ku dibi tarihin lokacin da kakin musawar turawan mulkin mallaka wallahi sarauta tana da kima da daraja da an yi lokacin da fa sarki ya fi gwamnan jiha muhimmanci uba ne na al'umma wakilin kamar kujerar sarauta fa ku saurara da ke kuci kujera ce ta Usman dan Fodiyo shima Usman dan Fodio tutar musulunci yake yake dorawa daga wakilin Annabi Muhammad ne mujaddadi ne Sheikh ba za ki so ba Sheikhul Mujaddad Annabi ce duk shekara 100 duk shekara 100 bayan karni Allah na turo da mujaddadi duk shekara 100 dan Fodio ma sai ta cikin mujaddidun ya tajdidi ya zo da ababe an yi hada da a wannan daga tajdidi karantarwa ta addini mutum yana wakiltar manzon Allah ne a wuri to a kaida da ta sarauta malamai ne kamar na faɗa in dan fodi ya kawo tutar daula ta musulunci gari aka ci gari da yaki sai ya sanya tuta ta musulunci sai a ce wane zauna duk matsalar garin kai ne fatawar su kai ne alƙalin su kuma kai ne limankin su kuma kai ne jagoran su amma daga baya ana ta samu ana ta zamunar da abubuwan ko ana ganin kamar an dan yi ci gaba ne in ku duba a Niger yanzu gaba ina muku zancen wanda akce idan ka doke sarakan da ba ɗan boko ba cikin sarakan mu na Niger ba su ci mutum goma sai mutum ya ce ya kare da turki dai an kare ciwatuwa da business sai a dawo a ci kuma za a isa ba ka baki Allah ya samu wani lafiya to mutun ne sai ya saba ma sarki bisa abinda shi sarkin yake so sai saba nisa kana ganin idan aka kawo shi a fada sarkin zai mutunta shi ne ya karrama sa ko kuma za a masa uquba ne na'am za a masa uquba to ina da kuma wanda yayi abinda shi sarkin yake bukata in aka zo da shi gaban sarki me za a masa karrama ko walillahi almaslul a'la ubangi subhanahu wataala in kai abin da yake so to in ka je kiyama wallahi Allah zai karrama mutum kuma tun duniya da ma Allah ya karrama ka amma karramawa ta karshe shine Allah ya baka cikin aljanna ba abin da yake wannan a duniya ka waye gari gaban Allah Allah ya ce udkhuluha bi salamin aminina kai baka ji ma kalmar ba udkhuluha bi salamin aminina ai da jin wannan magana ka san an karrama ka kuma sai Allah ya tanada maka duk abin da yace wal walakum fiha ma tashtahi Allah ya samu dace Allah ya samu dace rabita fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat akwai abinda mutum bai taba gani ba ila insa duk yawon ka na duniya in ka kade to in ka kai da zulkarne ne yawo ba shi wanda ya gaba gaban gaban gaba sanayin ba shi ne kai kai ya kai su ko duk ya kewaye su ko ya kewaye duniyar baki daya to in ka kai da zilqarnaini yawo a duniya in ka shiga aljanna ba kai zaka hito dan akwai abinda tun da kake baka taba gadin sa ba balantana kai shawara sayen sa da kudin ka eh wani abu cikin aljanna kudin mutun wallahi alazim kudin ka ba su saya maka kai yanzu Allah kana tsammani yanzu ka zan aljanna da Allah nawa kuma da fili tsakaninku da Allah yanzu ka zan aljanna nawa kai mata fili kaddar nawa kai mata kazan aljanna kai nawa da dadin da aka saba da labarin dan Allah zo za ka saye ta in abun a bada kuɗi ne tsawa ka saya eh antumul fuqara ila Allah wallahi baka da abun da zaka bai wa Allah na dukiya da zashi baka wannan abun abu guda ne kawai ka bi Allah da da'a shikenan kawai baka bane Allah ya datar da mu shi ne ma nake cewa yu'aqibahu ashadda uquba dan ya azabtar da shi mafi tsananciyar azaba wa aw yukrimahu kuma ya girmama sa atamma karama mafi cikakken girmamawa wa yabita sahiyan ghafila kuma sai wannan mutunan ya san cewa gobe fa zai tsayu gaban sarkin ya masa ko ai masa azaba ko a karrama sa amma kuma sai ya kwanta sahiyan ya manta gafilan ya gafala ya rabkada la yatazakkaru mawqifahu bayna yaday al-malik baya tsaya baya tunani game da tsayuwarsa gaban sarki wala yasta'iddu lah kuma bai masa tanadi wala ya'khudhu lahu ahib ahibata kuma bai doka masa guzuri abinda ya kamata ya rika na kariya na guzuri na jari ba zai rika ba yanzu misali bari mu je da ku a hankali sai a ce shugaban ƙasar Nijar ya maka mutum a koti. Kuda mana ce, shugaban ƙasa sai ya maka talakan ya maka mutum a koti, sai kuma a ce, gobe mardi 21 11 mois 2023 a partir de 11 za a yi shari'a. tsakaninka da Allah in wal in mutunan mai hankali ne ya zai ya zai kasance na'am akwai kwana gare shi eh zai kwana walillahi al-mathalu al-a'la to in ka fahimci wannan misalin ko na hankali to kaddara ba shugaba bane duba da kyau mahalici ne wanda ya halice ka baka bashi komi ba shugaban kasar ai zaba shi ake ko kuma ya ji mulki ya hau ya kasa tasa gwamnatin kuma ya zo ne dan ku dan amfanin ku amma shi Allah kawai duk abin da ya amfanin ka gani akai maka to sai yace ga abin da yake so kai amma fa ka tuna cewa fa zaka za a zo wata rana kuma ya ga maka wannan rana fa yace maka yaushe da ya kace kiyama kana mutuwa kuma ka ka kama hanya ce ta tafiya za a zo a tambaye ka daga fari da baki cikin al'amarin rayuwarka gaba da ko bi sai kai wa Allah bayani ga abin da Allah yake so kai farare ba za ka bar su in kai fararen ga abin da za a baka in kai ba ka kun ga abin da za a baka to dan Allah idan mutun ya gafala gaba da wannan karatun a yare na hankali ne kamata a kira shi da shi mahukaci shi yasa zaka ga Allah na dinganta su da hauka yace ulaika kal an'ami bal hum adal saboda ai daga cikin sifar dabba ba ta da hankali Allah ya sa mu wani lafiya wallahi akwai wanda shi ya yarda ya shirya laihin wasu mutane gaban Allah ya yarda ya yarda shi duk abin da za a yi in dai zai more to a ce gaban Allah ai shari'a shi kawai gani take gane yake kawai kamar da ke ganin kamar duniya ce zai iya tadda waya ya gayi a ta kira daga sama a bada umarni shi kuma Allah duk duniya ba wanda ke ba Allah umarni ba sai dai kawai ka nemi alfarma kuma alfarma wajen Allah ba kuwa ba Allah ke ba damar ya nemi alfarma malike cewa ila hadha sai a ce wannan la'amrullahi ina rantsuwa da Allah su'alun sahihun wannan tambaya ce tambaya ce ingantacciya lafiyayya waridun ala aktsari hadal khalq da ake iya samunta fiye da mutum ɗaya da zai iya kawo ta mutane bil hadzi za su da wannan tambayar ai ba mun tattauna tambayar ba ko tana baya muka yi cewa ya za a yi mutum ya gama imani da Allah da kuma sa'a ma Allah a zahiri a zuci a zuci mumini kuma aikace kafir ya zai abin ya hadu bace wannan tambaya ce tambaya ce mai matukar muhimmanci tace wa hadha takhalluf lahu iddatu asbab abinda ya kawo wannan sabanin a zuciya zamanto mutunan kirki ya yaqini amma kuma a aikace abinda yake aikatawa ya sa'a abinda ke zuciyarsa malace yana da dalilai da dama ahduhuma ɗaya daga cikin jimalan yace da'ful ilm wa naqsul yaqin da'aful ilm raunin ilimi raunin fa'inta duk abin da kake wannan kamar ya jahilci waye Allah subhanahu wataala bes baya da ilimi baya da karatu ai shi yasa Allah subhanahu wataala dan yin namu da darajar karatun sai da cewa duk duniya ba ma wanda ke jin tsoron sa kamar malamai duk duniya haka Allah ce innama yakhsha Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u ma tufidul hasar gun malaman balaga Allah ce kawai in kana son ka san masu jin tsoron Allah su ne al'ulama malamai saboda sun karantu sun san waye waye Allah jama'a mun baita sun karantu sun san waye waye Allah subhanahu wataala Allah ya dace da mu ma yace wa na farin da'ful ilm rauni na ilimi raunin ilimi wani nuksanul yaƙin da kuma ƙarancin yaƙini tawayar yaƙini wa man zanna anna al-ilma la yatafawat duk wanda ke tantance cewa ilimi baya hauhawa a ce wani yafi wani fa qawluhu min afsad al-aqwal cewa zancansa abin da yake fada cewa al-ilmu la yatafawat ilimi baya dukaka wannan kawai kuskure ne zance shi daga cikin mafi bannar zance wa abtaluha kuma mafi ƙarya cikin zantutukan wa qad sa'ala ibrahimul khalil rabba ba shakka annabin Allah annabi ibrahim ya tambaye ubangijinsa an yuriyahu ihya almauta Allah ya nuna masa rayar da matattu iyanan a iri da muzu shine iyanan iri da muzu ai musan iri da muzu ko visa bi ji bature ido da ido annabi ibrahim ya neme ce rabbi arbi kaifa tuhyil mauta Allah ya ce masa awalam tu'min baka yi imani bane qala bala walakin liyatma'inna qalbi yace sai dai na yi imani amma na ƙara samun natsuwa ne a zuciyata jama'a mun fahimta ba da ilmihi bi qudratir rabbi ala zalika bayan ya san cewa tabbas Allah na da iko akan wannan annabin Allah ne yafi kowa sanin Allah ya san Allah zai iya amma sai ya roki Allah cewa Allah ya nuna masa yadda shi Allah yake raye da matace yazdala tuma'aninatan wa yasir wa yasir al-ma'lum ghaiban shahadatan ghaiban shahadatan saboda ya ƙara samun natsuwa a zuciya saboda ya ƙara samun natsuwa a zuciya wa yasir al-ma'lum ghaiban kuma abin da yake sadanne wanda yake koyayye sai zamanto abu ne wanda yake halarci wanda yake bayyane to har in annabin Allah zai none zai nemi Allah ya nuna masa Allah ya nuna masa yadda yake rayar da matace ba dan bai ga ba kuma ba dan yana inkari ba ya san da wannan amma so yake ya samu yaqini ya samu natsuwa a zuciyarsa wannan shi yasa malami zai kawo mana hadisi nan gaba hadisin al-Imam Ahmad yazo a cikin musnad sa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annahu qala daga ma'aikin Allah yana cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana laysa al-khabaru kal mu'ayana abunda ka gani ba dai yake da abunda ka ji ba gani ya kori ji haka ne abunda mutun ya gani to ba dai yake ba da abunda abunda yake ji ina ba mun fahimta ba da ce fa idajtama ila da'f ilmi to idan raunin yaqini ya hadu da da raunin ilimi udima istihdaruhu عدم استحداره وغيبته من عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاد يضادها وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع فالش إذن wannan ya hadu da rauni na ilimi da kuma rishin halarto da abun da yake boye akan zuciyarsa cikin mafiya yawan lokacinsa ko mafi karancin lokacinsa saboda ya shagaltu da abin da yake kishiyar wancan abanin to malike cewa kuma sai yadda in damma ya hadu ila zalika da wancan abun daga jahilci kuma ga rishin halaru ababe to sai malike cewa tuqadi taba sai kuma dabi'a ta yi hukunci daman dabi'a ta jahilci zaka samu mutum akwai wawanci tare da shi haka ne dabi'a ta jahili mutum ya zama to jahili to ba za ka rasa wawanci tare da shi ba da ƙauyanci ai ba abin da ke sa mutun ya waye a duniya kamar karatu haka ne shahidat bi zalika as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a asa guda bakwai da da sama guda bakwai sun yi da wannan cewa duk duniya ba abin da ke sa mutun ya waye ilimi ne kadai ya kai ka inda kudi ba sa iya kai ka can haka ne ilimi ke sanya ya kai ka inda mulki baya kai ka can shi yasa wallahi mu yi hakuri mu dage mu ta karatu kuma karatu nan fa dama ce gare shi wata dama ce in ta riga ta kunce maka sai abin da akai sai abin da Allah ya yi dama mun baita dama ce dama in mutun ya samu dama to kawai ya amfani da masa kusa lokacin mallam abba minti nawa mala ce wa galabatul hawa da kuma rinjayar son zuciya kusan son zuciya ba karamin shu'umci bane ba karamin al'amari bane me son zuciya shine kawai abinda sauran kai ke so shiga ke yi abinda ranka ke zanyana maka sai ka ji kawai wannan abu aka kana aikata shi wannan ba wuya mutun ya tsintikarsa cikin jahannama tare da fir'auna duk wanda zuciyarsa tar zai take raya masa abu yake aiwatar da shi to ba abun mamaki bane a tashi kiyama ka tashi ga gansa tare da Fir'auna suna suna ganawa cikin jahannama wallahi lazim ni Allah yace wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata mafhumul mukhalafa duk wanda ya bi son zuciyarsa kuma ce ba kuma sai Allah ya kare mu wala ce inna nafsa la'amaratun bisu a hikayar annabi yusuf ko inna nafsa la'amaratun bisu rayuwa tana umurtar mutum akan sabon Allah subhanahu wataala mummunan abu illa ma ko man rahima rabbi a wata ruwaya man a wata ruwaya kuma wata kira'ar kenan ma sai wanda Allah ya tsare Allah to Allah ya tsare mu shi yasa kai kokari kullun ka fi karfi zuciyarka ai dalilin ke sa kaga wani na sata bai fi karfi zuciyarsa bane ba ka bane abin da ke sa mutane na sakin hanya gaba daya shine ba su fi karfin zuciyarsu ba ana buƙatar mutum ya dinga control ke zuciyarsa ya dinga saitarata mala ce wastila'u shahwa da kuma hauhawar shawa da hauhawar sha idan shawa ta ta hau ta rayuwar duniya ta sai a sai a a kauce wahayya wa taswilun nafs da kuma sakankacewar rayuwa da lalacewarta wa ghurur shaytan da kuma ruda ta shedan sai shi tarda maka kai matsayin kama kana kana dalibi dalibin ilimi kaza da kaza ai akwai malawa ne karatu sai aka sa 100 baka dogo kashi 1 cikin nasa ba amma shina abu kaza shina abu kaza shina abu kaza shina abu kaza na sabon Allah kuma ku lura ba duka ka ka ka ka ka bi ka mai da kanka tsoho dan yaro da kai jin da kai baka zama kullun sai hula da jallabiya kawai ka bi ka daga masallaci he makaranta baka dan zuwa a tela din a dan dan huta ana can ana ababe ga ƴan mata ga giya eh duka wannan wa'azi ne na na shedan rudarwa ce to in ba Allah ya tsare mutum ba sai ka ji ai wanda ma yana tahiya wanda ma na zuwa wanda ma na zuwa kuma sai Allah ya kaddara ka taduwa da suke suna zuwa kin kuma ko ka ta ganin hotunan su suna zuwa ai ba wani abu ne ake kai zuwa ake ana dan cin brochet sai a ci an yi invite kin ka kada ka zuwa cin brochet su tuke ai ba sai na faɗa ba ko Allah ya samu wani lafiya wannan kaga dukkan ruda ce ta ta shedan wastinba'u ibta'ul wa'd da kuma kana ganin kamar mutuwa fa akwai saura lokacin alƙawalin da Allah ya na za a zo gaban Allah akwai akwai saura kana ganin yanzu duka duka duka duka shekarunka nawa a duniya duka duka baka shekara 40 ba shekara 30 baka shekara 20 ba kana ganin da saura ba shi bane ka san wannan abun na ƙara ruruta mutum wallahi sai ga duka duka shekarar ka nawa a duniya eh yoyen nan kama yayunka suna yi ba ka bane Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu kafi su ce sai mutum ya gani ai yanzu duniya ma akwai saura tunda kai baka ma yi aure ba kaga kawai akwai saura sai kai aure kai mace hudu sai kai kaza kai kaza kai kaza kana cikin kai kayan kamanta cewa akwai dubunnai sa'an ninka suka mutu ba su kai akwai kuma dubunnai ba su kai suka mutu ba ba haka bane mali yake cewa wa tulul amal da kuma dogon matsinancin guri a rayuwa ni dole sai na kasa akwai mutanen da Allah ya jarrabe su da son su dokaka haka ne musamman wannan zamani cikin kuma ko ina wai kaka ce sai amalinta a'a cikin kowane bangare wallahi Allah ya mutane ta ko'ina jarraba musibar su kawai da guri wani kawai guri ne da kawai da shi kawai ko'ina a dinga yi da shi a ce shi ne kawai kuma wannan kawai fa sabon Allah ne za shi saboda dinga fada shi maganar ya shahara a wannan bangaren wani kuma kawai kudi Allah ya bashi yana kasuwanci Allah ya rufa masa asiri dangin uwa da dangin uba suna tsaye suna fama da bakar miya amma ya dawo nan in aka shiga aka zo ana ana ana masa washi kawai sai kaga yana fidduwa yana yana zuba sai a ce wani kaza ne wai har akwai kilikin da in ana orkes miliyan ta kewa zai in baka da miliyan baka takawa ka wajen an baka da miliyan kaga ai waga waga in ana neman tambaladu na duniya na ƙarshe ai waga ya kamata a kawo su a jibga musu kashi wallahi noman shinkafa kamata a tura san talabari ko ko gifa aikin su shi kama shi kamata da su to akwai wanda kuma fagen karatu ne kawai fagen karatu akwai wani kawai ko tari da shi sai ya dan sai ya yi sai ya doka a video ai bibiliya istati ana gyara Allah ya kare mu kuma akwai jarabawa fa akwai wanda kawai gashi dukan kasuwanci ne bai kai amma son yake a san shi shi sai so kawai saboda a ce wani na shi na yi shi na yi shi na yi shi na yi shahora kenan ko guri wani kawai shi so yake kawai shi lokacin makaranta ma bai da shi ya kamata a ce nan zuwa dai Milvencent shina da mota shina da gida shina da mata guda biyu sannan kuma a da mata shi da mota kaza duka ya tsatsara ana ana ba Allah ord ana ba Allah ord ala ko sagarci musamman ku hakuri an jami'a ko su fi kowa irin wannan lissafi ku hakuri ba ga bane wallahi lokacin da muke jami'a kawai tunanin bai kamata kai aure shiga da gida akwai wata mini villa akwai wata mota akwai a ce kana tushe kin sai kin ne wata sai ka sai ka zo cewa shera yadan ba haka take ba da ƙasa ake farowa eh da ƙasa aka farowa Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu to son gurin gurin rayuwar nan musiba ce waraqaduhu al-ghafla sannan kuma gafala ta daure sa ta kwantar da shi wa hubbul ajila da kuma son mai gaggawa son duniya shi dai kawai shi tara ka san yanzu mutanen yanzu ko kowa so duk abin da zaka shiga so kake ka kawai kai nasara ka kai ƙarshe yanzu ko mutum zai fara neman kuɗi ba alhaji zai yaye yaransa a shago so shike wai ki zan kamar alhaji ku lura ba ba a shekara ba da zai ba shi labari irin gwagwarmayar da aka yi tun takin aure uwa ta yi wallahi lazim muna fira da wani yana ba da yana waɗannan sa da siya ya ce wallahi nan kafin ya ce wallahi cawa da ya doka cawa saman kan gidawa yana tsakin sa an aza ya canye aza ya canye aza ya canye sai aka aka zama da shi ana mai nasiha kaga an annabi adam akwai gaggawa yanzu fa yau mutum yake shiga yau mutum yake shiga lakwal amma tunanin shi har ya kai shi fa ya zama ma'aikacin gwamnati har ya zama functionary ba ka bane wallahi lazim haka haka rayuwar nan take mutum yau yake fara dinki sai yake zaman to kamar ogansa shi fa ya jima shi na yi ai kuma ka san abinda aka fara yau to ba ɗaya ke da abin da aka shekara goma ana yi ba kai ko jahilci ne ko zaman banza ko zaman banza ne wanda aka shekara goma ana yi billahi allazi yafi wanda aka fara yau eh yanzu ba akwai wanda duk kasashen gai ba inda bai kewa wajen neman kuɗi ba ba inda bai ce ba akwai mutum da sai shi shekara biyar ba shi kasarsu Allah ya taimake shi da kire ya samu jari ya zo ya kafa amma kawai kuna haraka da shi kawai tunanin shi kullun ya kamata ya zan kamar ka duk da ba laifi bane amma kai ka sa duniyar gaba kwarai a dinga tunawa za a mutu eh in kana son ka masa kai ma ka diba shi yayi yayi kasan yayi bi farko yayi an ya wahala Allah ya dace da mu malike cewa wa rukhsat ta'wil da kuma saukin tawili sai a ce ai ikhtalafa ulama ai malamai sun yi sabani kuma al ikhtilafu rahma duk abinda ake sabani akwai rahama cikin sa wa ilful awaid da kuma abinda ke kai kawo na zawa mutane ya natsada da shi fa hunaka la yumsiku al imana illa alladhi yumsiku as samawati wal ard an tazula a wannan halin to ba abinda ke rike imani sai wanda ya rike sama da ƙasa saboda sama ta faɗo ma ƙasa kasu gushe imani a irin wannan hali a zuciyar mutumin wanda ke da irin wannan halayen to abu ne wanda ke da wuyar tabbatuwa kuma Allah ya kamata mu kwana ko Allah ya sanya alkhairi da albarka a karatu darasi 32 ne Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da makaranta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana duk ya hakuri eh 30 kuma kai ba matsala insha Allah Allah ya sanya alkhairi Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda yake na doka Allah ya sanya mu yi amfani da shi kuma abinda aka hane mu akai Allah ya babu ikon hanuwa Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh